شيئا وأولئك هم وعود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنزلة تأتي لنا بزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة آل عمران أنا متاشى آية عشرين كو تقوما أوكي آه. نعم آية تقوما Allah subhanahu wataala ke cewa na ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani akan dabi'un kafiran Makka da kuma Yahudawa waɗanda suke tare da Maulana Muhammad Rasulullah da kuma dabi'un dukkan kafiran duniya gabaki daya musamman dai waɗannan ainihin nasaran Banu Najran da suka zo don su kitse Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ladina kafaru ya rasulullahi kaga kafaran nan kullum kana ganin su lan tuguni anhu amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a dukiyoyin su da ƴaƴayen su ba za su wadatar da Allah da kamai ba ma'ana abin da suke da shi na dukiya da abin da suke da shi na ƴaƴaye ba zai ba mu Allah tsoro ba ba kuma ainihin zai sa wai a firgita sha'anin Allah madaukakin sarki ko addinin Allah madaukakin sarki ba kullum su dama barazanarsu suna da kuɗi barazanarsu suna da mulki barazanarsu suna da 'ya'ya barazanarsu suna da isa suna da fadaji a ƙasa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wannan ba zai ainihin razana addinin Allah ba ba kuma zai razana Allah ba da ka karya razana Maulana Muhammad Rasulullahi kar kuma ya razana duk wani ma'abocin addini dan wani mai mulki ko mai kuɗi ko mai isa ya mashi barazana kan sha'anin addini Allah ta yake ce ya Rasulullah barin ga maka ulaka hum qudna bar ma ka ji waɗannan kiraran wutan jahannama ne ran alkiyama so da ka kaga wanda aka ce kuma kashi zai kasance wuta Allah ya tabbatar cewa zai cika ba imani kenan saboda haka ya faɗi ba nauyi a gaban annabi Muhammadu saboda ba wani barazana da zai yi kuma ya bada tsoro dama in ana sa ran zai yi imani ne shine za a sassauci to tunda Allah ta riga ya yanke musu kaunar cewa za su mutu ba imani kuma kiraren jahannama ne ran tashi alkiyama saboda ka ba su taɓa kasancewa abun tsoro a wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am فدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Na'am, a kullum kafirai ɗabi'an su ɗaya ne, al'adar su ɗaya ne, halin su ɗaya ne. Idan ya kasance a Makka sun kasance masu irin wannan munanan ɗabi'u na ƙure da tsiye da kuma tambayan kwakula da kakamamanka ta haife ka a tunaninsa haka shi zai sa wai su latsa mulana rasulullahi har misali ko su kunya tashi ko ya zama wani barazana gare su to shine Allah ta'ala ke ga mu shugaba alaihi salatu wassalam a kullun ɗabi'un kafirai iri ɗaya ne kafiran jiya da kafiran yau da kafiran bana da na gobe da na jibi da na gata duka al'adunsu da ɗabi'unsu iri ɗaya ne insha Allah ta ya ce bari baka misali da kafiran da aka wanda suka fi shahara a duniya daga cikinsu akwai fir'auna kada da ali fir'auna wallazina min qablihim kaman dai al'adan mutanen fir'auna ne su jugansa da mutanensa da sojojinsa da gwamnatinsa da ‘yan barandansa da mala'unsa, kullum ɗabi'a su kenan wallazi na min qablihim da kuma kafiran da suka zo kafin fir'auna, kullum da ɗabi'a su kenan ƙaryata Allah, ƙaryata annabawan Allah, ja in ja da annabawan Allah, fito na fito da annabawan Allah, neman tambayin ƙurai wa annabawan Allah, kamar yadda ainihin fir'auna da mutanensa suka so su ma annabi Musa ƙurai akan ainihin a zo a yi gasan nuna sihiri ko suka zo da ainihin sandunan ƙarya da igiyoyin ƙarya suka saura suka koma maciji kamar da gaske nan ko ƙarya ne Nabi Musa tashi ba dabo bane ya nika sandarsa ta zukulkule dukkan nasu da wanke da karshe ta je za ta haɗe Fir'auna za ta haɗe ainihin gidan sarautan gabaki ɗaya ya dinga faɗi yana neman tuba har da karshe da ainihin Allah da ya tabbatar da nasara kan Annabi Musa alaihi salatu wassalam to haka su ma waɗannan ainihin bani Isra'ila ainihin su nasaran Najran suka zo wurin Annabi Muhammadu wai su titsiye shi waɗannan tambayoyin Nabi alaihi salatu wasallam ya bashi amsa gashi gashi gashi saboda haka Allah ta'ala kuma yake gazgata Maula alaihi salatu wasallam yace kada da ali fir'auna man qablahum haka nan dabi'un kafirin mutanen fir'auna shi haka nan kafirin da suka zo kafin fir'auna ainihin irin su su samudawa su adawa su kafiran nuhu duk sun zo kafin fir'auna kasa annabi Musa to haka dabi'a ce ce kullun kullun abin da suke yi kenan abin da sai abu na farko bayan sun yi ja'in ja sun yi musu sun yi kaza kaza da sauransu to kazzabu bi ayatina za su ƙaryata ayan da aka saukar musu ko aya na littafi kamar alqur'ani mu zamanin mu kenan ko kuma ayoyi na mu'jizozi kamar kecewar rana da sako rana da suka ce ai musu aka musu kuma suka ce ƙarya ne kamar annabi Musa ya zo da sanda suka ce su ƙarya ne dawo in an zo da wannan su ce ƙarya ne da ƙarshen abin ya buwaye su ce a roƙa Allah a janye a janye sannan su ce a ga ƙarya ne ka cika a dabo lalle ka ƙware a firi an yi wani abin ya ƙara zuwa sai da aka musu ayoyin nan guda tara zamanin da Musa dalla dalla to haka Allah ta'ala ke ba Maulana Muhammad Rasulullah labari to su ma ɗabi'an waɗannan kafir haka su ya Rasulullah ka zabo biya ya ce na sun ƙaryata da ayoyin mu a tantan ainihin tun farko ainihin fa'ahum Allah bi zunubihim Allah ta'ala ya damke su da zulubban su da suka aikata na karanta ayoyin Allah da karanta mujizan Allah da sauransu wallahu shadidul iqab Allah ta'ala fi mai tsananin ukuba ne ga kafirin da bai sallama ba kafin ranar ukuba ta soka idan kafiri ya tuba ya gane ayoyin Allah daga sani ya sallama shikenan zo na lafiya amma idan mutum bai tuba ba har ranar bala'i ya zo to idan Allah ya damke shi ba wasa annabi na cewa inna Allah yumlil lizalimi wa idza akhadhahu lam yuflit nabi na cewa Allah yana mu ainihin azzalimi lakulaku sannu sannu ya ce cewa ba zan ce shigo shigo ba zari ba ko lakulaku sannu sannu ana daga masa kawa amma ran da Allah ya damke shi dararam to ba wanda yake kwace shi Allah ka tsare mu da wannan albarka manzo Allah sauraka kaga duk wani ana gargadantar da mutanen Madina ne da mutanen Makka da kafiran duniya har yau cewa kowa bai ba hankali kafiran da Allah zai damke shi ya tuba yana da dama tunda yana da sauran rai da hankali da zaman lafiya kafin da za a ce ya ga malaika kuru da kuru to ranar kuma ba juya baya da abin da zai tabbata ya riga ya tabbata Allah ka tsare ko bil amr ko Allah ta'ala ya tsare mu
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نعم قل يا مولانا محمد رسول الله gaya ma kafiran makka da kafiran madina da kafiran duniya da suka kafirce da kai ya rasulullahi ka ga musu tuglabuna za fa a rinjaye ku za a karya ku baras ainihin domin abin ya faru a haka da suna ganin su suna da ƙarfi suna da mulki suna da kuɗi suna da isa sun fi ƙarfin a karya su wato in mutum ya san yadda aka shirya mai yakin badar to hankalin shi ba zai taɓa ɗauka cewa za a karya su ba to sun yi wannan jin kan malam to sai Allah ta'ala ya gaya musu wallahi za karya su duk abin da suke tagama da su komai Allah ta'ala zai karya sanan wa tufsharuna bayan kuma an karya su daga can abin da suke karyatawa suna karyata tashin alkiyama suna cewa karya ne ai ai za mu tuna wa kunna turabun wa iza ma inna lama ba'usuna awa awa inal awwal wai kaji wani magana ta tsuriyar banza wai idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama tubaya wai za a tashe mu kai kaji wai ba ma mu ba har iyayen mu na baya wai za a tashe su sun mai da abin kaman kaman wani kaman wani kaman wani abin dariya saboda izgili maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin al'adun waɗannan mutane dama akwai irin waɗannan munanan maganganu da munanan yanayi kamar da suke maula alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ya ce ga ya musu ya rasulullahi wallahi za a karya su bayan an karya su duk karfin nasu zai zama ainihin karfin banza sannan wa tuhsharuna za a tashe su nan wannan tashi da suke cewa karya ne za a tashe su gaban Allah na tashi alkiyama sannan ila jahannama wa bi'sal mihad za su kasance bayan an tashe su za a kada su zuwa ga wutan jahannama wa bi'sal mihad tir da wanda za a ce jahannama ne shimfiɗan daban ɗakinsa a ce jahannama ne fulo na ɗakinsa jahannama ne shimfiɗan ɗakinsa duk da irin wannan shimfiɗa Allah ka tsere mana irin wannan shimfiɗa da kuma maulana rasulullahi na'am
في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم الله سبحانه وتعالى يقول تبر ما أنباكم مثالي in kuna ganin kaman karya sun nan da Yahudawan Makkan da ainihin Madina kai da sauran kafirai karya su ba zai yi ba sai Allah ta'ala ce to ai riga an bada wannan misalin tun a farko ma ya zama misalin kowa da kowa ya kamata ya zama izina ga kowa ga dukkan mai hankali Allah ta'ala ke cewa arkana lakum ayatan fi fi'atayn al-taqata haqiqa Allah ta'ala riga ya bada misalai guda biyu rundunoni guda biyu ne suka yaki tsakanin wannan runduna da wannan runduna fi'atun tuqatul fi sabilillah kungiya ɗaya rinduna ɗaya tana yaki domin ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki shine jihadi wa ukhra kafiratun yarahum islahim rahayl ra'ayl ɗaya kuma kungiyar kafira ce kuma suna ganin wancan wanda za su yaka su musulman sannan kasinin ki biyu wannan shine ainihin rundunar makka a rundunar maulana ranar yakin badar kenan